الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha biyar ga watan biyar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da talatin ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu shiga wannan darasi na tufa muna ainihin babul isma ko ya ce a fasirin fil isma kai wa ismatul wasi mutlaqan alama jurihi ma gairihi lan tuzala فإن يكن مشاركا لمن هجر في قسمة فمنعه من هجر هر إلا إذا أخرجه مشاء ما هذه قصدا فلم تناء ويقسم القابي على المهجور مع وسيه عند اقتباء من منع كذا له القسم على السجار وغائب منقطع الأخبار وحيث كان القسم للقداة فبعد إثبات لموجبات شمس أنا ويترك القسم على الأسرة yace wa kismatul wasi mun faɗi dai rabe-raben rabo mun ce rabo kala uku ne akwai rabo na ƙuri'a wanda sai an daidaita an kimanta ba zancen cikon kuɗi da sauransu kowa abin da rabon shi ya fito ya zama nashi shine ma muke cewa wannan sunan shi tamyizu haƙƙin kawai bambance haƙƙi dan Allah ne ba wa kowa tunda ba wani ne yace ka ɗauki kaza ba sannan mun faɗi rabo kala na biyu muka ce ismatu al-wifaqi wa taslim ko rabo ne wanda za ka yi za a yi muwafaka a sallama amma shi sai an daidaita an kimanta amma ba kuri a bayan daidaita an kimanta kowa ya yarda da kiman yayi eh to kowa ya dauki daddaya kowa ya dauki daddaya kuma aka yarda wannan kaga ba rabon kuri'a bane amma sai da aka yi kima aka daidaita sannan kuma akwai qismatu rida wal ittifaq wanda shi kuma min gairi ta'dili ba wani zancen adiltawa ba zancen kima kawai su tsakanin su ne suka yarda kai ka ɗauka za ni in ɗauka za wannan ya ɗauka za shikenan ba ruwanmu da na wani ya fi na wani tun da yardan su ne kowanne kuma yanayi ne na rabo wanda in sun yarda za yi to shine muka ce wa qismatul wasi mutlaqan alama jurihi ma ghairihi lan tuzara wa qismatul wasi rabo na wasi idan muka ce wasi wanda aka sa shi kula da ainihin yaro kan ya balage ya hankali ya bashi dukiyarsa shi wannan wasiyin ya je ya yi rabo alama jurihi a bisa majuri wanda yake kulawa da shi ɗin yake tarayya ma gairihi tare da wani shi a wani abu na rabo wannan lan tuzala ba a hana ba mutlakan kowane irin rabo za a yi in je aka duba aka ga akwai sadadi akwai katari ba a cuci yaron ba to ya halatta wasiyin shi je ya tsaya a matsayin shi misali wannan yaron wane ne yake kula da shi yana hannun wane babansu da ya mutu ya bar dukiya akwai sauran balagaggu ana so za a yi rabo to yanzu wasiyin ya halatta ya bai tsaya a matsayin yaron a yi kowane irin rabo ne in je har bai haɗa baki an cuci yaron ba an duba an ga akwai katare abin da ya yi to kasancewan yaron yana yaro aka yi rabo bai zama matsala ba wasiyin shi zai iya tsayawa a matsayin shi a zo a raba a ba wa yaron raban shi a nau'in kowane irin rabo da muka faɗa a rabe-raben rabo ɗin shine ya ce mutulaka amma fa in yakun musharikan liman hajar idan shi wasiyin ya zamo yana tarayya ga wanda ya hajjare din shi wasiyin da yaron da ya hajjare din su ne suke tarayya a wannan ainihin mallakan shi ne wai wasiyin yake so ya raba ya cire raban shi ya cire raban yaron fi kismatin a cikin wannan raban to fa man uhu hana wasiyin yayi wannan rabon ba man umin ha hana shi daga wannan rabon ishkar shine zama mashhuri yanzu ba zai yiwu shi da yaron ne suke tarayya akan fili sai ya kira sabu ya ce auna mana filin nan in ya auna sai ya ce to shi kenan yanzu abin da za a yi ni na ɗauki wannan bangaren na bar yaron wannan bangaren sai mu ce bi halatta ba ko ya bar wa yaron sulusani ya ɗauki sulusi ma mu ce bi halatta ba saboda me saboda akwai ka'ida da ta nuna bi halatta wasiyi ya siya wa kanshi dukiyar wanda yake kula da shi ba. Ba ruwanmu da ya cinikin yake ko abin dubu ɗaya ne ka siya dubu ɗari ma mu ce bi halatta ba, ainihi ne bi halatta ba, kana wasiyi kuma ka sayi abin wanda kake wasici. Amma ya halatta ka siyar in maslaha ta faru. to a ƙarƙashin wannan maganar malamai suka ce inda shi da wani ne za a yi rabo ya halatta gaje ka tsaya matsayin yaron ai kowane irin rabo a cikin wayancin rabe-raben a in ka lura a wayancin rabe-raben na ƙuri'a ne kawai bai zama rabon bai'i ba amma sauran ai duk bai'i ne ko yanzu misali nan gurin na kubi ne sai aka ce a yi rabo na ainihin ridawar ittifaki idan aka yi rabo rabon ridawar ittifaki a yi ta'adil din in an yanka aka ce ya yi daidai ya yi daidai a kirawo baluwa suka zo ya nan da nan kiman suka ce daidai kiman ba wanda ya fi wani kaga an gama ko to yanzu idan ba kuri'a za a yi ba ka ce tun da ne kiman ya yi daidai in ka yarda malam ibrahim ni na ɗau nan kai ka ɗauki nan ba shine rabon an yi riga ba to ma'anarta shine rabi yanzu nan din nan na kubi ne nan ma na kubi ne yanzu rabin raban shi na nan ka siyar mishi a maimakon rabin raban shi na nan ka ga zo bai to shi wasiyi da shi da majurin shi sai ya zama na su biyu ne sai ya zo ya ce a raba da aka raba a kimanta aka yi komai sai ya ce to tun da kiman ya zo daya ni na dau nan yaron ya dau nan kaga ma'anarta raban yaron na nan ya siyar mishi da raban shi na can kaga an samu bai'i to ana samun wannan bai'in sai shari'a ta hana ce bai halatta ka sayi abin wanda kake kula da shi ba to shine mashhurin magana shi yasa yace fa in yakun musharikan liman hajar fi qismatin to fa man uhu minha hana shi wannan rabon ishtar shi ya zama mashhuri duk da akwai ainihin malaman da suka ce in dai akwai sadadi akwai adalci ya halatta illa iza akhrajahu musha'a ma hazihi qasdan falamtina sai dai idan shi wasiyin da yaran da sauran waɗansu masu rabu a cikin abin sai wasiyin yake so ya zo ya cire wannan gurin a matsayin musha'i ma haddi tare da rabon shi da na yaron a hada kuma kasdan yayi haka saboda nufin maslaha ne to wannan falamti na babu hanawa ba hana ba yanzu misali shi yaron nan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yaro ne karami aka ce ka ci gaba da kula da ƙaninka da kuma sauran magada ƴan uwansu sai aka zo aka ce ana so a yi rabo kaga shi da yaron ne su raba biya da ko sai ya ce ni abin da nake so ana so a cire min rabona da ni da kani na ya zama an ware mu kaga ai ba a raba tsakanin shi da kanin ba ana so a cire mu sha'i ne da shi da kanin to wannan falamci na ba hana ba kaga har yanzu ba su raba da yaron ba kawai za a ware su ne a cikin ainihin jama'a to wannan ba hana ba zai iya yi wai ya kasi mulkabi alal majuri ma wasi to can ba mun ce wasi ba zai yi rabo da yaron da yake kula ba to haka za a zauna ba raba ba haka za a zauna ba ya za a yi ya kai kara idan ya kai kara wai ya kasi mulkabi alkali shine zai yi rabo alal majuri a bisa wannan majurin yaron ma wasihi tare da wasiyin shi sai ka kai kara sai alkali ya tsaya a matsayin yanzu shine wakilin yaron kai kuma ka wakilci kanka sai a zo a raba an raba kaga in aka zo aka yi rabon ko rabon taradi din aka yi shi dai alkali shi ya tsaya matsayin yaron yanzu ma siyarwa ne alkali ne ya siyar ba kai ka siya ba to a nan ya halatta alkali sai wannan rabon ma wasi in daga tifa'i mammana amma wannan magana na cewa je kotu alkali ya raba inda a wajen iktifa bibiyan mammana wanda ya hana wasiyi ya yi rabo da yaron tunda a cewa in ka lura ya ce ishtahara a cikin maganar da ya zama mashuhuri kaga akwai kabilul mashhur wanda ya nuna zai iya yi to wanda ya hana ya ce ba zai ba za a yi ya kai alkali alkali ya raba kaza haka nan da ya lahu shi alkali yana da dama alkasimu rabo ala sigari a bisa yara ƙanana yanzu misali rabo ai dole sai mai hankali wanda zai zo ya tsaya ya duba ya ga ba a cuce shi ba a bashi raban shi ko to sai ya zama yara ƙanana ne misali irin mutum mai aure aure din nan ne yana da yaya goma duk uwarsu daban ya bar wasu bayan gida sai aka ba ce ana so a yi rabo to yanzu ka ga yaran nan gaba ɗaya ƙanana ne kowanne da yana da hankali mai yiwu abin da yanzu a bashi din nan ba zai zai karɓa ba to alƙali yana da daman ya tsaya ya yi wannan raban amana a hannun shi ya tsaya ya yi rabo rabon da ya dace wanda zai ba kowa haƙƙin shi in ku alƙali ya yi ya rubuta takarda akan shi ya raba ko yaro ya tashi ya duba ya ga shi bai dau ba yadda zai alƙali ne amma banda alƙali ba wanda ya sai hukunta yara ƙanana wanda ba su balaga ba kazalu wal qasmu ala sigari wa ga'ibin munqadi al akhbari hakanan wanda ya faku wanda labarin shi ya yanke mutumin baya nan labarin shi ya yanke kuna so ku raba gado amma ga wani bayanan kar a ji a raba bai ce bai yadda ba sai ku kai ƙara alkali sai ya tsaya a matsayin shi a zo a yi rabon alkali ya ce to mun karba mishi abu kaza a rubuta shi kenan duk lokacin ya za man kaza ce to sai ka je kotu kuma sai wa ma alkali yanzu ba shi bane yana nan a rubuce in ka je ka ce ka yadda kuma ka je ku kare da su aha kazalu alqasmu ala sigari wa ga'ibin munqadi al-akhbari kenan ko wa haisu kana alqasmu lil qudati duk lokacin da rabo ya zamo lil qudati ga alƙalai ne alƙali ne zai raba to fa alƙali karka yadda ka fara fa ba da isbatin limujibati sai bayan tabbatan mawajabta yanzu misali malamin unguwa kawai wani ya razu an yi janaza yake nan za a zo rabon gado ana ta kuka maka zo kaza to me bari a tattaro a yi me to ba alƙali ba alƙali ana zuwa farko tukuna sai ya tabbatar da mutumin da gaskiya mutu kar a ji a raba gadon wanda bai mutu ba ga shaidu akan ya mutu to abin da za a raba da gaske nashi ne har lokacin mutuwan shi dan zai ma ya sayar ba sani ba sai alƙali ka tabbatar ka tabbatar da wannan abun mallakar me shi ne har zuwa lokacin da wayannan suka gada ka tabbatar sannan ka tabbatar da wayannan da gaske su ne magadan shi nan ba mamaki ai cuwa cuwa sannan ka tabbatar da babu wani mai gado banda su dole sai alƙali ka bi filla filla ka gama komai fa ba da isbatin bin mujibati sai ka tabbatar da mujabta abinda za su cancantar da rabon sannan ka raba saboda ba su hukuma ta yi abu daga baya wani abu biyo bayan korafi kuma zuwa a cewa za ta da abin da sauran sai mu tashi a waya turkul kasu ko aha alhamdulillah Amin, ya Allah.